الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى assalamu alaikum yawa musulmi yau alhamis sha biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wadda ya daidai da biyu ga watan bakwai da miladiya shekara ta 2015 ina jin jiya mun gama suratul gashiya ko? sai karan jiya kai jiya ba mu samu muka yi karatu da daddare ba saboda ruwa ina ganin kamar karatun mu ne ma aka maimaita ko ina jin a shekaran jiya mun gama da suratul gashiya ina jin sauran aya na aya biyar to bisun a gabanin nan ga abin nan form na itikafi wadda kowane shekara aka saba rabawa da sharuɗan da ke ciki waɗanda suke son yi itikafi a wannan masallaci to bana ma kwamitin da suke kula da ya masu yin itikafi sun buga fom ɗin ga shi wadda yake so zai zo ya karɓa ya cika zai samu a wajen 'yan kwamiti ɗin yawa gobe bayan sallan juma'a da fara raba insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
نعم الله يجي لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ka kasance ba ba ɗora ka ba ka zama masu kiyon ayyukan mutane shi ne ma'anar lasta alaihim bi musaitir wato manzo Allah ba shine ke bijin din aikin da musulmi suke yi ba Allah madaukakin sarki shine ke kiyon ayyukanmu kuma shine zai mana sakamako aikin manzo Allah kawai shine isar da sako wa ma rasul illa al balagul mubin aikin kowane annabi kowane manzo ya isar da manzanci ya isar da aikan da aka bashi to alhamdulillah manzo Allah ya isar da aikan da aka bashi bai boye komai ba bai rage komai ba da haka ya gama nasa aiki ya rage wa sauran mutane fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya karba wanda bai so ba ya ki karba haka Allah ya ce lasta alaihim bi musaidir baka zanto mai gadi mai kiyon ayyukan su ba balle har a ce ka tilasta ma wani ya yi imani ko kuma a'a wannan ba aikinka ba ne illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya baya ga wa'azin da ka yi masa wanda ya juya baya ga sakon da ka zo da shi wa kafara ya kafirce to shikenan fa yu'azzibuhu Allahu al-azab fa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah zai masa azaba azaba mafi girma ita ce ta wuta bayan azaba ta nan duniya ta ɗaukan rai ko kuma ta kisa ran lahira a masa azaba mai girma ita ce azaban wutan jahannama Allah ya tsare mu Allah ya ce inna ilaina iyabahum lalle gare mu da su koma kowa da kowa zai koma wurin Allah ne kuma Allah shi dai masa hisabi kan abin da ya aikata ko karami ko babba ko mai kyau ko mummuna haka Allah ya ce summa inna alaina hisabahum sanan hisabin su yana kanmu ne ba yana kan manzon Allah ba ba yana kan Allah ne mai yin hisabi to wannan shine karshen suratul gashiya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana ya gafarta mana za mu shiga sabuwar sura
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
wannan sura suratul fajr makiya ce kamar yadda bayani ya gabata duk waɗannan surarraki surori na ƙasa ƙasa dinnan samu a makka aka saukar da su wato tun gabanin hijira ita wannan sura suratul fajr tana da ayoyi guda talatin wasu kuma suka ce ishirin da tara ayoyi maimakon talatin Allah ya ce walfajir Allah yana rantsuwa da walfajir to menene walfajir gaskiya malamai masu tafsiri sun yi saɓani akan me ma'anan walfajir wasu daga suna tafiya cin walfajir shine sanannen lokaci da kowa ya sani wato bayan karewan dare asuba ta yi shine fajr to Allah ya rantsuwa da wannan lokaci din shine ma aka hana mai yin azumi idan alfijir ya keto mutum ya ci gaba da cin abinci ko ya ci gaba da shan abun sha aka ce ta wannan lokaci din ne na farko kenan wasu muka ce wal fajr shine Allah ya rantsuwa da sallan asubahi ita kanta shine ake nufi anan fajr wato bi ma'ana salatu subhi bi kenan akwai kuma da suka ce nan fajr da ake nufi eh lokacin asubahi din ne amma to wani asubahi nan ne maganganun malamai suka yi yawa wasu suka ce fajir yawmin nahari ranan goma kenan Allah ya rantsuwa da alfijir na ranan watan goma wato ranan sallah kenan na babban sallah wasu kuma suka ce wal fajir Allah ya rantsuwa da fajir na ranan arfa ne akwai malaman da suke tafiya akan haka akwai kuma suka ke tafiya kan cewa fajir na ainihin rana ta farko alfijir na farko na watan muharram inda shine na sabon shekara kace Allah ya yi rantsuwa da shi wasu kuma suka ce walfajir anan ana nufin na alwalfajir shine fajir na ranan na ranan farko na watan zulhijja to watan da ake ƙara aikin hajji a cikinsa a daga ci gaske akwai maganganun malamai da yawa ba masu fassara akan walfajir wani fajir ne Allah ya rantsuwa da shi to ala'ayi halin dai Allah ya rantsuwa da wannan lokaci din kuma dama Allah yana da iko ya zaɓi komai daga cikin halittarsa shi ya rantse da shi mu ne ba a yadda mana ba mu rantse da wani wadda ba Allah ba man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantse ya rantse da Allah auli ya sumut ko ya shiru man alafa bi ghairi Allah faqad ashrak duk wanda ya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wannan mutum ya yi shirka Allah sawaka wa layalin ashir Allah ya rantsuwa da kwanaki goma kwanaki goma na wanne na zulhijja yawancin malamai abinda suka tafi kenan kwanaki goma na zulhijja dararraki guda goma na zulhijja Allah ya rantsuwa da su kwanaki ne ko dararraki ne masu albarka matsanin muhimmanci a addinin musulunci wa shafa'i wal watr Allah ya rantsuwa da shafa'i ya yi rantsuwa da wutri shafa'i shine ake ce masa abu biyu ko wutar shi ne marako wato da even number da odd number shafa shi ne even number wutar shi ne menene odd number kaman ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya ba su ne wutar ba shafa'i kaman biyu hudu shida takwas goma da sauransu to waɗannan Allah ya rantsuwa da su wasu kuma suka ce a Allah ya rantsuwa da shafa'i da wuturi na sallan da muke yi sallan da muke yi shafa'i da wuturi to Allah ya rantsuwa da su saboda muhimmancinsu Allahu alam akwai maganganun malamai shi ma da dama masu fassara da suke ta tafiya a kai wasu kuma suka ce a shafai ɗin nan shi ne mata da miji an gane Allah ya rantsuwa da su walwatar ɗin nan kuma shi kansa shi ne Allah inna Allah wutirun yuhibbul wutira kenan Allah ya rantsa da halittarsa kuma ya rantsa da kansa duk akwai malaman da suke tafi akan waɗannan fassarori Allahu alamu wallaili idza yasir Allah ya rantsuwa da dare idan ya juya baya ya tafi yasir wasu kuma suka ce Allah ya rantsuwa da masu tafiyan dare duk dai to duk wannan rantsuwa ne jawabinsa hal fi zalika qasmun lizi hijr wasu suka ce wannan shine jawabinsa wasu suka ce a'a جواب القسم محذوف تقديره لتبعثن تقديره لتبعثن cewon jawabin wannan rantsuwa da Allah ya an shafe inda za a kaddara shi ne cewon lalle za a tashe ku wala tuhasabunna kuma da muku hisabi lalle za mu mutu a tada mu a mana hisabi wannan babu ji a kai tilas hal din nan akwai da yawa waɗanda suke tafiyan mabima na ƙad kamar da ya gabata a can hal ataka hadithul gashiya wasu ka fasa da ƙad bima da ƙad ataka hadithul gashiya to wannan ma hal din kai malamai da suke fasa ta da ƙad tunda hal ta kan zo da ma'ana na ƙad kenan ƙad fi zalika qasmun lidhi hijr haqiqa a cikin abubuwan dinnan da Allah ya halitta da ya faɗa akwai abun rantsuwa ga mai hankali hijir ai zu akalin wa lubbin hankali lallai masu hankali sun san cewa lallai a abubuwan nan da ya rantse akwai abun rantsuwa a ciki alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
الله يشهد alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at shin ba ka ga yadda mahalicinka Allah ba kai mai sauraro ko kuma manzon Allah duk dai malamai sun tafi ko kai mai sauraro ko manzon Allah shin baka ga yadda mahalicinka Allah ba yayi da adawa da suka saba masa da suka kafurce masa da suka butulce masa me yi da su an halakar da su adawa mutanen wani annabi ne kan mutanen wani annabi annabi hud tana annabi hud samu da mutanen annabi salih alaihim assalatu wassalam da aka da suka kafirce ma Allah Allah ya halakar da su kuma bai ji tsoron halakar da su ba to kenan tare da cewa waɗancan suna da girma da ƙarfi sun fi al'umma manzo Allah ƙarfi na jiki amma duk da da suka saba ma Allah Allah ya halakar da su to kenan wannan abun kaman gargadi ne gare mu ga sauran al'umma cewa inda mu aka kafurce mu Allah zai halakar zai halakar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at baka ga yadda mahalicinka Allah mai renonka Allah ya da adawa ba da suka saba masa da suka kafurce masa da suka butulce masa yadda ya yi da su irama zatil imad siffansu ne irama an ce ita ce asalin ƙabila ɗin ƙabila wanzu wani a irama ɗin nan shine asalin kakan wannan ƙabila ɗin kakansu a ɗin su ne ƙabila irama uban ƙabilan wadda jikinsu suka fito zatil imad ma'abota ginshikai ma'abota filoli suke gini da shi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wadda ba halicci kaman su ba ba halicci kwatankwacinsu ba da tsayi da girman jiki ƙatti ne da girman jiki da tsayi Allah ce bai halicci kamansu ba amma duk da haka da tsayinsu da girman jikinsu Allah ya halakar da su Allah ya halakar da su ga mutanen annabi Nuhu mutane ne masu ƙarfi kuma suna daɗewa a duniya su suka mutu kan shekarar dubu a cikinsu amma duk da da suka saba ma Allah suka fusatar da shi kawai sai tura musu ruwan tufana duk suka halaka duk suka halaka saboda wannan babban gargadi ne ga mutane su ji tsoron saba ma Allah ji tsoron saba ma Allah balle mu ma da ba ma dadewa ma yau ko mutuwa kawai aka bar mun da shi ba aiko mana wata musiba ba ita ishe mu an shekaru 80 70 an gama masu shekara dubu sun yi sun wuce wasu masu da shekara dubu sun yi sun tafi amma yau kai ko sabon Allah ake aka ce an ɗiba maka shekara tamanin za a kashe ka ai ai shi kenan shekara tamanin za ta zo ta wuce ko aka ta wuce shekara tamanin ɗin wa samud allazina wa samud allazina jabu الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربهم ربك فوق عذاب
نعم waɗannan mutane samu da mutanen waye ne su mun riga mun faɗa ba da cewa mutanen annabi salihu ne alaihi salatu wasalam wadda Allah yake ba da labarin su Allah ya ce wa samu da lazina jabu sakara bilwat menene ma'ana jabu ai kata'u wadda saboda ƙarfinsu sukan yanki dutse su ɗaga shi su kai shi inda suke so su yi gini da shi lokacin su babu irin wannan na'ura namu waɗanda ake sassaƙan duwatsu da su ake fasa dutse da su amma Allah ya musu masu ƙarfi da hannu suke yi kamar yadda na baku labari na ce kwanan nan akwai yana jin talabijin ko na aljazira ne sun nuna waɗansu mutane a ƙasar syria inda amerika suke zuwa suke ruwan bama-bamai suna yakan 'yan isis akwai waɗansu mutane wasu larabawa ne wadda bama-bamai suke sauka kansu suke rusa musu gidajensu suke kashe su to akwai wani dutse kusa da su babba sai suka je suka siyo kowa siyo drilling an san drilling ko suka siyo drilling sai mutum ya rarake dutsen da shi in ya rarake a wajen a ƙarƙashin dutse ɗin nan zai sa gadansa a nan zai sa tebur ɗinsa a nan zai sa shimfiɗansa kowa da iyalansa wadda ko da an sako ban ba hali yahuda dutsen ya same su sun yi haka don gudu da ransu da dalilin suke ga su kanan maka nunan su ma suna yi tun ya rarrake ɗararke ɗaki mai faɗi ya yi shimfiɗansa ya sa gadansa da shi da matansa da iyalansa nan suke jiki don tsila da ransu ta mutanen dacen su babu maganan dalilin da hannu kawai suke sassaƙa da ƙarfe irin nasu na wannan lokaci ɗin to shine Allah ke baɗan ƙarfinsu a bayanan an yi maganan samu a adawa Allah ce bai halarci irinsu ba duk da haka ga samu dawa suna da ƙarfi amma ƙarfinsu duk da haka ba su kai adawa ba wadda daga dutse za su je su taho da kwari ɗin su zo kuma su ka cancana shi su yi gini yadda suke so da shi da hannunsu to da su ma da suka saba ma Allah Allah bai bar su ba ya halakar da su ba ko ɗaya da rage yanzu a ban ƙasa ba ko ɗaya shekaru aru aru sun tafi kafiransu suna wuta Allah ya tsare mu wa fir'auna zil autat ga wanda yace ma kansa Allah ma'abocin turaka mai daura mutane mai walakanta mutane musamman bani Isra'il Allah ya yake annabi Musa alaihi salatu wasalam wajen fir'auna cewa ya saki bani isra'ila an arsalta bani an arsalta an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'il tare da ni ka daina azabtar da su akwai dubbai a kurkukun fir'auna da yake azabtar da bani isra'ila da shi aka tura annabi musa ya je masa wa'azi ya ce sake sai ce masa ka ba mu rene ka ba kana dan yaro karami a cikin mu wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
kafin nan bari mu kisan kaɗan kaɗan lokacin da musa bayan ya dawo daga madayana da take falastinu ya zo wajen fir'auna a matsayin annabin allah mursali ce masa ya saki bani isra'ila ya daina azabtar da su sai fir'auna ya masa gori ya ce musa ba kai ne kana ɗan yaro ba muka rene ka a nan gidana ɗan shekarunka kaɗan muka rene ka muka baka abinci muka baka abin sha muka maka sutura ka girma ka yi laifi ka kashe wani ka gudu yanzu muka ka dawo ka ce mana kai annabin allah ne nabi musa ya ce fa'altuha idan wa ana min ad-dallin yace ai lokacin da nayi wancan laifin lokacin ni ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane haka nan bai kamata ka goranta mun da wancan ba shike shikenan yace ai da nayi wannan na san nayi laifi sai na gudu amma na roki Allah Allah ya gafarta mini bisa kuskure nayi to ƙarshe dai fir'auna ya ce to ka zo da wata aya wata mu'jiza miracle ya ce ya zo da shi ya ce to kawo ya yadda sandansa ta zama maciji ya sa hannunsa a jihu ya fito fari kal yana ɗaukar idanu maimakon fir'auna ya imani yarda sai ce a'a inna haza la sahirun alim wannan babban mai dabo ne babban mai sihiri ne sai umarci ya tambayi fadawan sai ce me kuke ganin me za a yi da shi sai suka ce arjih wa akhahu wa ba asil madinati hashirin ya tuka bi kulli saharin alim suka ce a ka masa jinkiri karka taba shi tunda dai mai dabo ne a neman masa yan dabo sai aka nasu ba dukkan sassan masar ko ina birni da kauye aka ce duk wanda ya san sihiri ya zo ya zo za a yi kure suka taru bayan sun taru suka tambayi fir'auna a inna lana la'ajarar in kunna na hanar galibi to me za a ba mu lada in mu muka ci nasara muka kura musa aka rufe bakinsa ya ce na ƙala na'am wa innakum idan da mukarbukaru ya ce kuna da lada mana ku ne za ku zama advisors ku za ku rika bani shawara makusanta kenan suka yadda sai kenan Allah da iko aka zo aka yi kure dama Allah shi ke kare annabawa Allah mutanen kirki wallahi Allah yake lakana musu hujjansu shi ke za su ke kada mujrimai ko yanzu aka yi debate in ka samu wallahi mutanen kirki suke cin nasara an yi muƙabala yawa su suke cin nasara shi kenan aka zo aka buga wace rana aka taru aka sa rana yawmuz zinati wa an yushara nasu duha a tara mutane da hantsi kowa ya zo da mata da maza aka taru a yi ƙure a ga yara ta kaya ta bayan an taru sai musa ya tambaye su za ku je ba ko mu damu za ku fara zuwa da abin da kuka zo da shi ko ne dan fara zuwa musa ya ce a alku ma antum mulkun ku jefa duk abin da kuka zo da shi fa alqaw hibalahu suka jefa igiyoyinsu na sihiri wa isiyam da sauran sandunansu faƙalo da izzati fir'auna kaji kafirai ko da girman fir'auna so suka yi da sunan fir'auna kamar yanzu waɗancan kenan ko wanda su yawuce da sunan wa na sawwaka ba bismillahi ba ba a taron da za su yi ma gwamnati suka ce a da su je da izinin in yasi ko Allah ya so ko bai so ba da su je a gaba sai ba sai suka dinga saka ba a wannan maganganu na kafirci sun dade suna yi wallahi sun dade suna yi a kasar nan Allah sun daɗe suna yi Allah sun daɗe suna yi shi ne wai wani yake can ya ji wani malami a cikin ɗaya daga cikin gidajen rediyo ɗin da ake watsawa yana cewa wai masu wannan maganan wai wahabiyawa ne suka ɗauki hayan 'yan uwansu don a zo a ɓata musu ɗariƙa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mai wannan magana ko da ke ba tsoron Allah dai ya faɗan ko mutum aka cire mu tsoron Allah ya zama fajiri ko mi zai iya faɗa eh Allah zai iya faɗa amma a karatun yamma ina ga muku abin da baba impossible ya faɗa ko baba impossible classmate din malam sagir ne a tun suna SAS ta Kano sama da shekara 30 ni kuma mun yi Bayero University da shi yana gaban mu ɗan ɗariƙa ne ɗan tijjaniya ne ta lokacin da aka yi waɗannan maganganu na cewa za a tattake muhammadu ya fito daga kabarinsa daga madina da cewa baban ya sai uban allah da sauransu suka je suna mitin suka je suna mitin sai wani wasu daga ci suka tashi suna cewa waɗannan mutane ba tare da mu suke ba ba 'yan ɗariƙanmu ba ne kowa bayan yayi magana sai baba impossible ya daga hannu yace to mu ji tsoron Allah yace waɗannan yara yaran mu ne almajiran mu ne dariƙan mu suke yi suna karanta salatul fati kamar da muke karanta salatul fati suna karanta jauhara kamar da muke karanta jauhara suna kewaye kyalle kamar da muke kewaye kyalle dan me za mu ce ba ba cikin mu suke ba yace a cikin mu suke illa iyaka an yi laifi an yi kuskure ta yada ne mai gyara amma mu ce ba a cikinmu suke ba wannan ta kau abdujabar ya ce baba is possible a wannan kan na sara maka kai daidai amma masu ce ba a cikin su suke ba Abdul Jabbar ya ce a kowa ya san ƙarya ne yace ai wannan maganan ba farau bane ce tun tashin su sun dade suna jin ta a bakin su abinda Abdul Jabbar ya faɗa ga kasar ɗin ku ne ma yana yace dade a bakin su ana ji suna faɗa yace da baba impossible yace me magani Abdul Jabbar yace eh in kuna neman magani ina da magani zan ga muku maganin yace maganin shine a daina koyar da su waɗannan abubuwa suna guluyi a cikin waliyansu guluyi da suke a cikin wuce iyaka yace yara ne tunda suka tashi abinda kuke koyar da su karamomin inyasi ya hau jirgi mai ya kare saura kaɗan jirgi ya kare inyasi ya ceto jirgin an zo wajen ruwa ya ya buga sandansa sun tsallaka mota ta kada wani yaro ya mutu ya tara halitta sai ce ku kuke ta koya musu haka dan suka taso ba san ba san Allah ba in yasu suka sani dan sun ce in yasu shine ubangiji shine Allah ai ba ku ba koya musu ku nemi kansa ne Abdul shi ya faɗi wannan magana yace wannan magana su suka yi yace kuma tun tashi su duk wanda yake Kano ya san wannan abin da ake abin da ake faɗa kenan ana nan in yasu Allah ne na ka yi ta'aziyya yi jalje ma sarkin Kano yayi wa shugaban kasa Buhari yawa gwamnan Kano yace Muhammadu guda uku yace na farko Muhammadu Buhari na farko Muhammadu Sunusi na uku Muhammadu menene Rabiu Konkoso duk Muhammadu Muhammad yace yana musu ta'aziyya domin a zamanin su wannan babban musiba ta faru aka walakanta manzon Allah aka ci mutuncin manzon Allah yace dole a musu jarje wannan mun kasa din Abdul Jabbar abin da ya abin da ya faɗa kenan kai kasa din kuma na ce muku na yi muku alƙawarin insha Allah wannan kansa da mu zo mu saka shi rana guda kowa ya ci akwai maganganun da ya faɗa wanda yanzu ni in ni na faɗe su a nan sai a ce na zage su a kai ƙara NBC amma wallahi da ku ji irin maganganun har ashir sai da ya musu yawwa sai da ya musu kai a cikin kasa ɗin ma sai da yake cewa ɗan ƙwairo ya fi in yasi ɗan ƙwairo kusa kusa ku da ku ku je gwani kasa ɗin ma yana nan ce ɗan ƙwairo ya ce kuma silin gashin mawaƙin manzon Allah silin gashin kawai ya fi in yasu sau dubu duk kuskuje ya kuje kuje ya kuje amma munan mun ɗanyi tsokaci suka je ƙara yiwu suka da bbc an taɓa shugabansu an taɓa kasansu ba haka suka dinga yi ba taɓa yi ba Allah sauwaka Allah sauwaka Allah sauwaka wa fir'auna fir'auna da yace ma kansa Allah zil autat alladhina tagaw fil bilad wanda suka yi dagawa suka wuce iyaka suka ketare iyaka wajen mugunta wajen saba ma Allah abinda fir'auna ya dinga yi kenan yace ma kansa Allah yau ina yake yau ina yake ya tafi shi ma wannan suke ce masa Allah in yasu din ina yake ya tafi kamar khana ya tafi ya tafi babu shi ya mutu ya mutu babu shi ya mutu babu shi ya mutu babu shi fa'aksaru fiyal fasad suka watsa barna a ban ƙasa suka dinga barna kashe mutane ba gaira ba dalili bautan gumaka ba ba barnar da ta kai barna guda biyu a ban ƙasa na ɗaya shirka na biyu kashe mutum kashe mutum sai sa waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya dinga maganarsu a cikin alkur'ani wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan sai da Allah ya tsine wa mai yin sa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban duk wanda ya kashe mumini Allah ya la'ane shi ya tsine masa albarka kuma ya masa tattalin azaba mai tsanani kuma in ya shiga wuta ba zai fita ba zai dawoma a ciki kashe rai kenan kashe rai fir'auna abin da suka dinga yi kashe rai to shine yanzu ya dawo a zamanin mun nan kashe rai yanzu ba zama bakin ba bakin komai ba sa ba muka ji mutane 20 30 har 100 sun mutu wanda ya sa ba din bai damu ba wanda suka mutu a cikin da masu laifi a da marasa laifi ba ruwansa zuciyarsu ta bushe ba tsoron haduwa da Allah gashi mumini ɗaya takka kashe aka ce an tsine wa mutum dubi inda Allah inda Allah yake magana wanda ya kashe rai daya faka na ajira zalika tabna da karanta ma da karanta من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا na'am ومن أحياها فكأنما فكأنما أحيا الناس جميعا to kun ji wanda ya kashe ran mutum ɗaya tak in ji Allah kamar ya kashe dukkan mutane ne haka laifinsa yake wanda ya raya rai ya ceto ta da ta- da- da ta mutu kamar ya rayar da mutane ne gabaki ɗaya ka ji inda ɗan adam da yake manzo Allah ce ran tashin kiyama farkon abin da da a fara hisabi shine jini kisan kai duk wanda aka kashe shi ba gaira ba dalili ba bisa shari'a ba to Allah zai hada da wanda aka yi kisa da wanda ya kisa su tashi a gaban Allah ya zo ya riƙe shi riƙe wuyansa ya ce ya Allah sal haza lima qatala ni ya Allah tambayi wannan don me ya kashe ni mutum ne yana yana yana rayuwa kamar yadda kake rayuwa yana da yaya ko ko yana da dangi ko yana da uba baya ka zo ka raba shi da ka yanke masa rayuwa tak gaba ɗaya lokaci guda saboda mugunta kuma kai ka zo kana rayuwa ko ka hana wani rayuwarsa kai ka zo ka rayu kana son ci kana son sha shi yana son ci yana son sha ka hana masa kana son yan uwanka shi ma yana son yan uwansa kai ka raba shi da yan uwansa ko in yana da yaya ka raba shi da yayansa in yana da uba ka raba shi da ubansa in yana da uwa ka raba shi da uwarsa ai Allah adali ne da ya dauki m- m- mataki babba akan masu kisan kai ba karamin laifi bane kisan kai shirka yawa shirka kamar Allah ce baya gafara wa ma- wa masu shi baya gafara إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من وما للظالمين من أنصار waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar da can duk mai shirka Allah ba zai masa gafara ba kuma ba zai shiga aljanna ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa mushriki akwai shirkan da yafi kace in yasi Allah ne to ko dai kana da alloli guda biyu ko kuma baka ma yadda da Allah namu na gaskiya ba kawai in ya suka yadda da shi akwai shirkan da ta wuce wannan wallahi babu ita to irin waɗannan ne shekaru aru aru in muka ce musu mushrikai sai malamin su mai batarwa da baya tsoron Allah sai fito ya ce to kaga su ko suna kafirta mai sallah mutum ya ce la ilaha illallah ku zo ku ce masa mushriki to mushrik Allah zai dauki qur'ani ya saka a zuciyar mushriki eh eh mushrikai da yawa sun haddace qur'ani munafukai da yawa sun haddace qur'ani kafirai da yawa sun haddace qur'ani zindikai da yawa sun haddace qur'ani kuma ga sunan muna ganin su kirikiri Yawwa. haddan haddan qur'ani hujja ce Abdul Jabbar ma ce haddan neman abinci kuma ga Abdul Jabbar ya faɗa ku ne muka da ce haddan neman abinci ya ce haddan neman abinci wannan ba ta da wata ma'ana kuma ga Abdul Jabbar ya faɗa shikenan ga shikenan kawai an baka garanti ka da Qur'ani ka ka nema ma Allah abokin tarayya gardawan mai tsine suka da mai tsine ta da fitila kashe dubban mutane a Kano ba ma haddata bane duk gardawan ma da kai akwai wani ma Qur'ani ma yakan masa tafiyar ribas in yana karanta shi ka san tafiyar ribas saboda gangara shi shi daga can dai dauko yana yiwa baya yana karanta kalmomin ko ka gane ba ne yawwa yanzu karanta fatiha ba karamar da fatiha ba ana karanta ba ana karanta alhamdulillah rabbil alamin to shi daga gairul magdubi ne daga dauko yana tawowa baya aiwa iya kan gangaran ba kenan amma yawancin su menene kafirai ne yawancin zama su yadda da hadisi ba ma ba sa ma sallah yawancin su ba sa ma sallah ba sa ma sallah saboda kan nan ala shekaru da yawa an ce mushriki ta wannan zai raba kan jama'a ya da kai mai sallah ka ce masa mushriki ya manta da babun ridda babu babun ridda ne babun ridda wa aka yi wa masu ridda a ce in kai abu kaza ka zama kafiri ko kana dala malam ka malam sagir ka tana da littafin shi Usman dan godiyo din nan da makaranta anan ina jin wasiqatul ikwani ko suratul ikwani wanda yake cewa abubuwa da ya kawo sun fi 20 sai kawo cewa ko yana sallah ko yana azumi ko ya dai shi musulmi ne kafiri ne ba nan makaranta wani littafin shi Usman eh eh wasiqatul ikwani dan godiyo ku duba ku gani ya ce wanda ya abu kaza ya zama kafiri ko yana sallah ko yana azumi ko ya ce shi musulmi ne kafiri ne haka ku duk da wajen wannan hodiyo balle man ka duba babu ridda gashi nan musulmin da ya zagi Allah kafiri ne wanda ya zagi manzon Allah kafiri ne wanda ya zagi Qur'ani kafiri ne wanda ya tawa Qur'ani yawu kafiri ne wanda ya jefa da Qur'ani da gangan kafiri ne wanda ya ce yana da abin da bi Qur'ani ga sunan wadda ya kai shehu da sami ne yake cewa wadda wata sunnan manzan Allah ta tabbata a gare shi da hadisi mai inganci ya ce in ya karyata ko ya aikata shi kafiri ne ko ya aikata saboda ya ridda ya yi wallazi na amanu manyar tadda minku babu aya ne ya ayyuhallazi na amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لومة لائم يوا الله سامو ne ramin jihadin din akan su Allah ce akwai da ku imani duk wanda ya ridda wan yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda yayi kalman kafurci bayan da shi musulmi ne to ba sau ya tillahu bi qaumi Allah san Allah zai zo da wadansu mutane Allah samu ne amin yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbuna su ma suna son sa azillatin alal mu'minina suna kaskantar da kai ma yan uwansu mu'minai a izzatin alal kafi masu izza ne wa kafirai yujahiduna fi sabilillah suna yaki don Allah kuma wala yakhafuna lawma tala'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah Allah ka sanya mu haka dubi in magana ridda ne dubi Allah ke cewa qul abillahi وآياته ورسوله كنتم تذكرون قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
izgili ba kai sahabban manzon Allah wasu munafukai suka yi musu Allah ya ce to a tambaye su qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum to to ya raka ce mai sallah ba yarda ba zama kafiri ya raka ce ka ce mai sallah ba ce masa mushriki ba ce masa kafiri izgili ba suka yi don dama izgili kafurci ne sai za bin ba zai Allah ji kansa yake cewa duk wanda ya izgili ma gemun wani sai ce kaga gemun sannan gashi nan kaman zau kaman taure ko kaman busule ce ya zama kafiri wannan ya zama kafiri izgili ma gemu kawai to wannan sabon maza su kai musu izgili kace kaga suke tirtsitsi bini bini ina manal Allah ce a tambaye su izgilin nan wa suke yi wa Allah ne ayoyinsa ne manzonsa da kaga wasu abu aka yi wa amma duk Allah ya mai da izgilin mai makansa ma ayoyinsa ma manzonsa da suka zo aka tambaye su manzo Allah ce me yasa kuke haka suka ce a muna dan wasa ne da dan wargi saboda ana tafiya irin tafiyan kafa in ba ana dan wargi ana shegantaka ba ba a jin daɗi ba shine hanzarin su ba Allah ce la ta'tazuru kad kafartum ba da Allah ce kar ku kawo wani hanzari kun zama kafirai bayan da kuna da imani to ka ce babu ba ba ba ba, ba ridda in mutum ya shiga musulunci shi kenan kawai ya aikata abin da ya ga dama in ya so ya ce in ya sai Allah ne in ya zo faduwa ya kira shi ya yi komansa ba zai ridda ba in an ce masa kafiri ka ce a ana raba kan musulmi ana cewa wa me la ilaha ana ce masa kafiri shi kuma in ka bi maganganunsa shi ma yana kafurta mai shi ne ma ke kafurta ma musulmi an kalma maganganunsa ka bi shi an kala kaza shi ke kafurta masu sallah din Allah sawwaka alhamdulillah gari ya waye dai mutane suna ta fa'inta suna ta ganewa Allah ya ganar da mu yawa insha Allah za mu dakata a nan gobe za mu tashi a ƙarshen wannan sura ɗin suratul fajiri kamar yadda muka tashi a ƙarshen suratul gashiya idan mu ƙarisa ta bismillah ga wata tattubewar Allah ta bada naira ɗari a biyu marayu Allah saka mata
wannan yana cewa suna zane da wata mace wadda take harkokin maita a gida ɗaya kuma tana cutar da su wadda za su yi su rabu da ita lafiya
tana harkokin maita kamar ya ke na harkokin maitar da take tana cutar da yara eh waɗanda ana samu cikin al'umma da yawa balle yanzu ma irin cultism din nan yan cult din nan suna nan kusan ɗabi'arsu ɗaya da mayu suna shan jinin mutane suna abubuwa na tsafe-tsaface suna haɗa kai da aljanu ana kashe mutane yara da yawa sun haukace mata da yawa sun haukace 'yan makaranta a sakamakon irin waɗannan abubuwa to maganin waɗannan kawai shine yawan karanta kula uzataini wadda aka yi wa maza Allah sihiri da su ne Allah ya saukar masa ya ce ne ya rika karantawa kula uzu rabbil falak da kula uzu rabbil nas a cika yawaita karanta su in ma an tofa ruwa an biya mutum ya sha duk bai saba ba saboda haka wannan su ne maganin su Allah tsare mu da sharrin masu irin waɗannan kulumbotin suna cutar da mutane
a tambayar batun zuwa filin kwallo cewa idan mutum ya je wurin don motsa jiki kamar likita ya ce masa rika zuwa yana motsa jiki ba laifi da ya je wurin
a'a ba wai filin kwallo ba kowane fili don ka motsa jiki wannan shari'a ba ta hada ba sabon mazala sun kasance suna motsa jiki suna tsere-tsere mazala ya ya kwadaitar da su akan haka haka dan dai motsa jiki gudu da tsalle-tsalle ko a filin kwallo ko a masallaci ko a wani guri wannan duk ba ba haramun bane in dai ba wani abu ne aka shigo da shi na nuna tsaraici ko na haduwan mata da maza ba amma mutum zogen sai je yi wannan babu laifi dan ya motsa jiki dai karce a guje manzo ma yana exercise da matarsa Aisha suna tsere-tsere tsakanin gidansa da kusa da masallacinsa inda ake ce masa bani ina ne inda sabai suka taru suka yi kokarin zaben zaben khalifa me sunan gurin eh bani saqif wanda yana tsakaninsa da gidan manzo Allah bai da nisa da Aisha lokacin da ta zo ta tsere manzon Allah da gudu lokacin ba ta da kauri sosai daga baya kuma ta yi jiki manzo Allah ya tsere ta ce to hazihi bi hazihi an rama kenan saboda kan nan babu ne mutum ya yi exercise dan musamman ma yawancin cututtuka suke damu masu jin daɗi yawanci rashin motsa jiki ne amma ka ga irin leburorin nan masu aiki suna zufa wallahi irin yanzu ciwon irin su hanta su sai ba su jini bai samu su saboda jinin su yana aiki to amma kai ne ka ci protein ka ci kaza ka ci kaza ka yi kiba ka yi komai ba ka kuma motsa jiki kitse ya maka yawa dole irin wannan cutuka gaskiya su su samu amma ala irin leburorin na zai ga lebura gashi nan ya yi sha wahala ya zo ya kwanta tsab ya tashi tsab amma ya ga mai kuɗi a kai shi ingila ne a kai shi faransa ne a kai shi komai ba lafiya kaga ya kai ka matsayin gwamna ya kai matsayin kwamishina ya kai matsayin minista amma ba lafiya amma ga wani lebura ba da kobo amma lafiyarsa kalau ga ne ba ne saboda aiki da suke na karfi din yana taimaka ma jiki Allah yana taimaka ma jiki lafiya da aka motsa jiki abu ne mai kyau har likitoci mana ga suna shawartar cewa a rika motsa jiki jini ya rika gudana yana circulating yana zuwa inda ya kamata ya je
a wannan tambaya game da alkunutu yana cewa kullum ne mutum za a yi sallan wuce sai an yi alkunutu ko kuma ba dole bane sai yi alkunutu a'a alkanutu gabaki ɗayanta ba inda aka ce dole ne sunna ce musahabiya ita kanta nafila ɗin sallar nafila ai ba dole bace ita ma balle alkanutu ɗin ita kanta an kwaɗaitar akwai lada amma an baka yi ba ba ce kayi laifi ba amma an kai kana da lada saboda alkanutu abu ne mai kyau musamman kanutu lawatar na cikin azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi haka yana da kyau dai amma ba ce wajibi bane
a wannan kuma na tana tambayin cewa yana tambayin cewa mai ɗakin ta kasance ko shi ta samu ciki kuma takan takan yi ciki a kowace shekara takan samu wahala wajen sai an yi mata aiki kafin ta haihu to sai da ƙarshe likitoci suka ba ta shawarar suka ba su shawarar cewa su yi tazara wajen haihuwa saboda idan ba ta da wani lokacin haihuwa in an yi mata aiki su biyu nan gaba shi kenan ba za a sake mata aiki ba ya halatta su yi wani shawara a wannan babu laifi in likita ya ba da shawara cewa a yi tazara saboda tana samun matsala kowace shekara wannan babu laifi kai in ma an dakatar da haihuwan ma gaba ɗaya irin wannan yanayi duk malamai sun ba da fatawa cewa bisa da rura ne don an mata operation ɗaya an mata operation biyu an mata operation uku gaskiya an an ci gaba da yi za a samu babban illa tare da ita irin wannan an dakatar da haihuwa ma gaba ɗaya babu laifi balle kuma ce tazara kawai tazara dama ko da ma babu ko da babu wata cuta ba hana ka kana da daman da ka iya sa tazara tsakanin yayanka dan ma iyalinka ta samu daman renon na gina dan da magabata can suna yin suna yin tazara tazara ba laifi bane abin da ake ce laifi ne a yi terminating aihuwan gabaki ɗaya in totality don tsoron talauci ko don gudun tara iyali shine laifi amma da an samu tazara an samu gab na shekara biyu ko shekara uku tsakanin wannan babu laifi musulunci bai hana sabai suna azalu manzo Allah bai hana su ai mun sha karanta nan ga hadisin a Buhari a Muslim kuma azalu suna idan samun tazara ne dan gudun aihuwa kara ai a tara su da yawa ya zanto wannan ya taso ba a gama da wahalan sa ba wata wahalan ta sake shigowa wannan babu laifi dan tazara ba wani malamin da ya taba cewa yin tazara haramun ne babu laifi wanda ba ta suna yi yawa su ma matan suka samu masu huta gaskiya amma a ce mace duk shekara za ta aihu da ka samu wani lokacin ƴaƴan ya kaga kuma kasa kaman kansu ma ɗaya wani lokacin ka kasa ban mace tsakanin waye yaya waye waye kani ta ga gani
a tambayar cewa bana ya matsayi ya batun itikafin mata bana ma kamar ba ne ba za a yi bane kuma za a yi kuma me sharuɗan itikafin su Allah da zu da muke karatun mata da da rana ko sai muna karatun mata daga karfe 10 har zuwa 12 da rabi mukan kamar da kuke cika anan su ma ku suke cika amma tsakanin mu da su ba akwai yawa akwai labule da muke sakawa ba sa ganin mu ba ma ganin su dai suna jin sauti haka suke cika masallaci su ma ta wata na tambayan game da itikafin su cewa yaya bana ma za a yi kun san bara ba mu bari aka yi ba da sukan yi a sama nan ga bayan gidansu nan tala wasu fitintunu da su matan suka fito da shi har ya abin yana so ya fito daga ya fita daga tsarin kaman ba ibada ma ake yi ba sai yasa muka hana su bayan mun hana su ne dan ko ba mu son su yi ba wallahi fitintunun su ne inda za su zo da niyan ibada sai mu bar su an sa abin da ya fara zamanin manzon Allah ai lokacin da matansa suka zo suka taru a masallaci abin ya zama gasa da wasu abubuwa maza Allah shi kansa ma sai ya fita ma ya abin ya yakin itikafi din saboda idan abu dai dai zanto ba a fitar da shi daga sufansa ta ibada to hana shi shi yafi dan barna da ta da ta faru amma da zo tsakani da Allah ce itikafin da su yi shikenan ga sunan a sama ba mai zuwa wurin su su ba da su sauko ba ga bayan gidansu a sama in abinci ne mijinsu ya zo ya bara ya kai musu ko wani yaro ya kawo musu wannan duk babu laifi matan mazala sun yi tikafi to amma matsalan a fitar da shi daga ma'anar ibada a kai shi wani abu daban kuma to kaga wannan shine ba zai ba akwai ƴan matan da suke a wancan shekaran sai ga wasu samaruka sun zo nan suna hira da su ke da ke itikafi me yara da hira da wani namiji sau nawa muke koran ƴan matan a nan yaran mu nan kaman kare mu kore shi da ya zo mu ce ka tafi ka ba wannan ba daidai ba gaskiya mu abin da muke jin tsoro mu ba da dama a zuwa shuka wata barna shine muke jin tsoro amma ba da haka kamar yadda maza suke yi tikafi a nan ƙasa ga bayan gidansu mata ma za su yi ta ba da muke jin tsoro kamar da na faɗa ba ma so mu haifar da wata barna ce wadda za ta maimakon neman lada kuma a ji a ɗabi zunubi a daga ce dai damu za mu tsami tunani mu gani ɗaya daga baya mun mu tattauna in wasu sharuɗa su ma mai ƙarfi da mu kafa musu kamar yadda mazan ma yi da ba wani sharaɗi amma abu ne su ma mazan sai wasu barna suka fara bayyana cikin masallaci muka sa sharuɗa yanzu kwamiti na ga akwai sharuɗa suka saka sun kai goma sha sai ka yarda da su wajen sha nawa ma wajen sharuɗa guda goma sha takwas muka saka in ka karya ɗaya sai mu fitar da kai yawwa su ma matan da mu yi shawara daga kwamitin din da mu naɗa in mun ga su ma akwai bukatar a bar su amma ka ba mu sharuɗa wadda ta saba fitar da ita da mu tsami wannan tunanin insha Allah ba wani wanda muke so mu hana shi ibadarsa mu so muke gaba ɗaya kowa ya je aljanna da mazanmu da matanmu yawwa bismillah lokacin ma cika to wai kun ji ma lokaci yayi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai gobe Allah ya kai mu